أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ثلاثة عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو تيدة تريه أولى ثلاثين دترة وان دي دي دي دا شدنكو yau shida ne ga watan biyar ko a biyar ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya a kan aya ta tamanin wato da uku kenan a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da ashirin wato da biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta tamanin da biyu zuwa aya ta tamanin da uku da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نعم جيا بياني يا جباتا akan cewa waɗannan ayoyin sun sabka ne akan najjashi koko tawaga wadda najjashi ya turo koko tawaga wadda ƙuraishawa suka tura daga garin madina su je can a wajen najjashi bayan an tattauna ummul mu'minina wato ummu salama tana ba mu labari wato ja'far bin abi talib da ya tattauna ya karanta mu najjashi ayoyi najjashi sai da yayi kuka fa baka wallahi najjashi hatta ikhdallat lihyatuhu sai da wato gemun ya shi ta cika da hawaye to dan haka sannan kuma malaman da ke tare da shi suka yi kuka to bayan wannan tattaunawa da aka yi to su waɗanda aka tura daga cikin tawaga ta Qurayshawa ba su ci nasara ba sai suka yi tunanin gobe wace magana za su zo da ita to sai suka zo da wata magana cewa Abdullahi wato Abdullahi bin Amr yake cewa zai yi kokari gobe in Allah ya kai mu da rai Amr ibn al-As afwan yake cewa zai yi kokari gobe in ya je zai faɗi abin da suke faɗa akan Annabi Isa saboda wato abin nan najashi yadda da su wanda suka tafi tare da shi yace a'a kakkai hakan ga yace a'a insha Allah sai na gaya mana najashi wato yake cewa zan yi kokari ma'ana in ga yadda zan yi in sare su wajen shi to lokacin da aka je ana tattaunawa sai ce to ka tambaye su ya kai sarki mi suke faɗa game da Isa dan Maryam mi suke mi suke faɗa gare shi da suka je suka faɗa wato suka jefa wannan tambaya su waɗannan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu faɗi gaskiya sai suka ce lalle shi Isa za mu faɗi abin da manzonmu ya gaya muna game da shi Isa ɗan Maryam wato na farko shi annabin Allah ne kuma bawan Allah ne kuma manzan Allah ne shi kenan suka tsaya bakin nan ba su ƙara ba ba su rage ba najjashi lokacin da ya ji wannan magana sai ce to wannan bai wuce irin sifofin da aka faɗa a gare shi ba a cikin attaura don haka magana ta tabbata ku ne masu gaskiya an ce najashi ya buga sandashi a ƙasa lokacin da ya ji wannan magana yake cewa ma a da kenan shi annabi isa alaihi salam bai ƙetare waɗannan sifofin ba ko ma ta jawaza hada almiqdar kenan bai wuce ba daga abin da kun ka faɗa to da wannan ta tabbata fatana kharat batariqatuhu sai waɗanda ƴan fada suka yi huci shine tana kharat ma'ana sun kai dogon lumfashi ga wanda bai fahimta huci ko ba haka ba sannan shi najashi ya ce musu hina ba kala ma kala lokacin da ya faɗi wannan magana ta gaskiya fa kala sai najashi ya ce wa inna khartum ko da kun yi lumfashi kun nuna ba ku yarda ba waɗannan mutane akan gaskiya suke ba zan suce su ba ina fata an fahimce ni najashi ya ce ma ja'far dan abi talib da ashabuhu izhabu antum shuyumun bi ardi yace wa shuyum al aminun shuyum ma'ana ku ku tafi daga yanzu kuna cikin aminci a cikin ƙasata ba wanda yake kuma ku shuyum kalima ce ta wato habasha wannan asar ibnu ishaq ya kawo shi ibnu hisham ya kawo shi abin da yasa muke kokari muka kawo shi saboda darussan da ke ciki abu na farko za mu gane waɗanda suka fara tallafa ma addini a wajen makka su ne mutanen afirka ina fata an fahimce ni kada wani ya saƙa ma a'a tun kafin a yi hijira zuwa madina aka samu baƙaƙen mutane tunda habasha an san ƙasa ce ta baƙaƙen mutane ko ba haka ba ko babbaƙun mutane su suka fara taimaka ma musulunci ana ganin cewa ma a wannan lokaci ana yin sallah tayu sun gina masallaci a can don waɗansu suna kafa hujja da cewa akwai masallacin da mutanen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka je Habasha sun gina masallaci a can tunda mun ce yanzu can wannan lokaci babu Ethiopia babu Eritrea to in ya tabbata wannan masallacin tabbas su suka gina shi ya zan shi ne masallaci na farko a musulunci domin masallacin haramul makki da ma ko da an ka tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi masallacin madina da na quba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira aka yi su amma wancan da aka yi a can sai ya zama to shine masallaci na farko ina fata an fahimce ni to dan haka wanda ya ma addini aiki shine Allah ya sani nan abin da zamu fahimta cikin wannan nasi kun ga waɗanda ke kewaye da sarki dama a cikin a cikin yaren Hausa ana cewa ba a mugun sarki sai an yi ni sai ai mugun fadi to nan hakan gani al'amarin yake waɗannan mutanen ba su son gaskiya an kawo musu cin hanci haka ne ake yi a taushe gaskiya kullum in ka zo da gaskiya in ba kana jin tsoron Allah ba haka za a yi akai ƙararka wajen ma'ikanci wane akai ƙararka wajen ma'ikanci wane a ce ka zo da kaza a ce ka zo da kaza a ce ka zo da kaza amma a tsaya a tattauna hujja da hujja dalili da dalili su waɗanda ba su son gaskiya ba su son ayoyi ana yin wannan ina fatan kun fahimce ni sai dai a yi amfani da waɗansu hanyoyi don haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya murtsa da irin wannan wannan kuma zai nuna maka dibo sun yi hijira sun bar garinsu sun bar ƴan uwansu sun bar ƙasarsu saboda su tsira da addininsu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi najashi da abubuwa daban-daban sai dai anan abinda zamu ce wannan asar da aka kawo ba shi ke nuna shine sababin nuzul na wannan aya ba ina fata an fahimce ni domin mi domin waɗansu malamai suna ganin suratul ba'ida ta sabta lokaci ɗaya duk da yake wannan ra'ayi mun nuna cewa yana da wahala don ya ayyu halladina amanu la yablu la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum kaga sun taso ne daga Madina za su zo Makka shi ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati hijjatul wada kaga a ce ta sabta duka gaba ɗai abu ne wanda ba zai yiwuwa ba in mun ka kalli wannan siyaki da waɗannan ayoyi sai dai mu ce tunda dai har zuwa a shekara ta ƙarshe ne najashi kuma hijira ce ce ta farko kaga ba a ce waɗannan ayoyin sun sabka ne akan najashi ko mun ɗauka mutane shi su da waɗanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai ba wannan bane dan wannan ya faru ne a Makka kuma ba mu ce waɗannan ayoyin sun sabka ne a Makka aka aje su sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Makka wato yayi hijira ya je Madina ya dawo hijjatul wada sannan aka sabka mai da waɗannan ayoyin kaga wannan abu ne wanda yake ba'idun jiddan wallahu subhanahu wata'ala a'lam sai dai kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari yace waɗannan ayoyin suna tabbata akan sifofin duk mutumin da yake yana akan yi addini da kiristanci sannan ya dawo ya koma musulmi ina fata an fahimce ni to shi yasa Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abinda aka sabkar ga manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara a'yunuhum tafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna zubar da hawaye an gane ko mimma arafu min al-haq na daga abinda suka sani daga gaskiya dama wannan sifa ce ta ahlul kitabi a duk inda suke in dai za su yi imani duk mutumin da ya san gaskiya ya karanta waɗancan littattafai shi yasa kun ga an ce an halatta mu mu aure matan su ahlul kitab dan da sun ga addinin musulunci za su gane can nasu akwai inda aka yi ƙaryace ƙaryace ga gaskiya shi yasa duk da'iya wanda ya zamanto mashhuri ne ya san littattafan ahlul kitab ba sa son yana shiga ƙasashen su kuna gani zakir naik yanzu an an hana mai shiga a kasashen turai da dama ina fatan an fahimce ni ahmad didas sun hana mai shiga wani lokaci a kasashen su ina fatan kuna fahimta ta sannan abdul majid wanga wanda ke kasar congo suna suna har kokarin kashe su suka yi ina fatan kun fahimce ni saboda da an zo aka bayani cikin ayoyin su aka hada da alqur'ani sai su gane alqur'ani shine gaskiya ba su son wannan akwai wani babban da'iya a kasar canada jari milil yanzu shi ma ba su so suna tattaunawa da shi saboda ya san kiristanci ya san alqur'ani ina fatan kuna fahimta ka amma tabi'a ce tasu walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul isra qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna للأبطال سجدا كاد أجل فكي ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبطال يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا ترى أعينهم تفيد من الدم ina fata an fahimce ni akwai raddi ga malaman lugha waɗansu malaman lugha suka ce idza shartiyya ko ba haka ba jawabin ta bai iya zakuwa sai dai zaman to fi'ili madi an gane ko to waɗansu malamai na lugha haka sun ka tafi aka haka amma wannan magana kuskurci don ta saba ma larabcin alqur'ani nan kaga da Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli jawabin shi sai zace wuce mi tara a'yunahum bai ce ra'aita a'yunahum ba an gane ko sannan kuma haka Allah faɗa a cikin suratul safat wa idza ra'aw ayatan yastaskhiruna bai ce istaskharu ba ko ba haka ba sannan kuma a cikin suratul mutaffifin yace wa idza marru bihim yataghamazuna bai ce taghamazu ba sannan kuma Allah ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum bai ce a'jabatka ajsamuhum ba dan haka yajuzu wato jawabi na idza ya zaman to fi'li ne mudari'i yajuzu ya zaman to fi'li madi duk da yake fi'li madi shine yafi yawan maimaituwa amma tunda alqur'ani zo da wannan wannan ya nuna cewa shi wa ja'izun ne in ka bata larabcin alqur'ani wani larabci zaka rike zaka rike hayaniya kenan tara a'yunahum tafidu min ad-dam tana zubar da hawaye ta cika kenan da hawaye mimma arafu min al-haq na daga abin da suka sani na gaskiya duk mai imani in ya ga gaskiya bai iya kauce mata ya fi son ya tsaya tare da ita ita ko gaskiya tana da matsala in an bi ta sai an sha wahala daga farko to wannan wahala ita ce mutane ba su shi sai kaji an ce mun sa abin da ake faɗa gaskiya ne to amma wanga zamani kenan akwai zamanin da Allah sai ka mutane su yi aiki da gaskiya shi ne hujjar mutane ba su sha wahala shi yasa kuma in baka yi aiki da gaskiya ba kai ko ka kama shiga cikin matsala sai ka mutu ina fata an fahimce ni domin azaba ƙarya wato ba a iya a rufe ta sai an yi wata ƙarya in ka ce ma mutum zo zan baka jika biyar rana kaza in ya zo baka bashi ba ni zaka yi mai gobe wata ƙarya za ka yi mishi ina baka naira dubu aka zo sati ɗai ka bashi wani sati ɗai jibi ka bashi wani uzuri gata ka bashi wani uzuri har ka zan makaryaci shi yasa menene magani kakkai ko ka faɗi abin nan ƙarya ce dai kuma yanzu na tuba shi kenan maganin take nan min ma arafu min alhaq na daga abin da suka sani na gaskiya ko ba haka ba yaquluna rabbana suna cewa ubangijin mu amanna mun yi imani faktubna ma ashahidin Allah ka rubuta mu daga cikin masu shaida akan gaskiya na abin da muka sani ina fata an fahimta ƴan uwa sai Allah subhanahu wataala ce wa malana la nu'minu billah
wa malana la nu'minu الله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن ميزيهنا منا ميساميم لا نؤمن بالله دبذام إيماني دا الله با وما جاءنا من الحق da kuma abin da ya zo muna na gaskiya gashi muna ganin ta baro baro wannan ya nuna cewa wato misali da mun ce wannan aya ta sabka akan najashi da sai mu ce ya musulunta amma kuma da yake su irin su najashi duk kristan da za a cewa ya musulunta a wancan lokaci wannan aya za ta sabka akan shi kunda mun ce malamai suna iya cewa sababin sabkar ayan nan kaza ne amma suna nuhin ta sabka saboda waɗansu mutane ma'ana ayar ta shafe su amma idan muka dubi littattafai na hadisi za mu ga wato akwai abubuwa da dama da suka tabbata ba mu fita zancen sira tunda sira wani lokaci waɗansu abubuwa ana ganin ba su tabbata ba to amma in muka dubi waɗannan abubuwa da aka faɗa na sira wanda ibn ishaq ya kawo da yawa daga cikin hadisai sun taɓa waɗansu sassa daga cikin su na farko akwai hadisi na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi wato Aisha take cewa anna umma Habiba umma Habiba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa umma Salama da ummu Salama zakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasha sun ba da labarin wata coci ko eglis da suka gari a can ƙasa Habasha fiha tasawirun a cikinta akwai tasawir zane-zane ko gumaka an gane ko tun da a wancan lokaci babu hoto irin wanda ake amfani da shi wannan zamani fa zakara talin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai suka wato ambaci abinda suka gani cikin wannan cocin ga manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ulaika waɗannan mutanen idza kana fihim rajulus salih idan aka samu mutum nagari a cikin su an gane ko famata in ya mutu banau ala qabrihi masjida za su gina masallaci akan kabarin sa wurin sallah wa sawwaru fihi tilka as-suwar sannan kuma za su yi wato sassaka irin waɗannan wato hotuna na hoton wani ko hoton wani ko yanzu in ka shiga coci zaka ga hoton Yesu almasihu kaga an yi gumkin wani an yi gumkin wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyama waɗannan su ne mafi sharrin mutane ko halittu wato a wajen Allah ranar tashin alkiyama Allah shi mun tsari ina fata an fahimce ni to kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa wato sun yi hijira tunda ta ba da labari ita ummu salama to sira ce wani na iya kawai ce siran nan ana shaka a ga hadisi wanda ya ba da labarin abin da suka gano kuma imam bukhari ya fitar da shi a babi na hal tumbashu quburu wato mushrikin jahiliya shin ana iya tona wato kaburburan mushrikai saboda ai masallaci ya halatta in babu wuri saboda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim wannan wurin akwai kaburburan mushrikai an tone su aka gina masallaci ina fata an fahimce ni amma ba a zuwa a iske wato makabarta a yi masallaci in ba an cire waɗannan kasusuwan ba kuma ba a yin kabari a cikin masallaci dole wanda ya rage wani shi za a bari ina fata an fahimce ni shi kuma imamu muslim ya kawo wannan hadisi babi annahyu wato an bina'il masajid ala al-qubur kaga wannan ya tabbatar da cewa ummu salama lalle tabbas sun ji har sun bada labarin abin da suka gani kuma wannan riwaya ce ingantatta ce sannan littattafan sira sun bayyana cewa ummul mu'minina habiba ma wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramla bintu abi sufyan wato wadda ta kasance karkashin ubaidillah bin jahash Ubaidillahi dan Jahash an gane ko huwa min muhajiratil habasha ya zama to da suka yi hijira zuwa habasha su tsira da addinin su amma kayya wa tanassara sai ya fita bar addinin musulunci kaji ta sabuwa wa mata biha ya mutu an gane ko kaga shikenan magana ta riga ta kare to kaga irin waɗannan duk mutumin da bai mutu akan musulunci ba ba a danganta shi cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wannan ne in shi suke amfani da shi ko kuma duk mutumin da ya kasance munafiki ne ba a zana shi cikin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kullun sai sun yi kokari sun dauko hadisan da suke nuna wani mutum yayi ridda ya mutu akan kafirci ko kuma wani munafiki sai su to ai sahabbai ne ba haka ake nufi ba dan uwana duk wanda kaji Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu bai daga cikin munafikai don Allah ya ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin amma sun kiya ai an ce in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin to ai an ce akan wani sahabi na tsarka shin idan mutun ya tuba an gane akan wani laifi da yayi Allah ya gafarta mishi wannan laifin yana nan akan shi mutumin da yake kafiri in ya tuba ai ya fita zama kafiri ko to in mutun ya aikata wani abu na sakon Allah daga baya ya tuba Allah karbi tuban shi to daga ina ci gaba da zama akan halin da yake ciki amma shubuha shubuha su dai su bata sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ji dadi Allah shi mun tsayi da wannan an gane ko sannan wa innan najjashi ita ma ummul mu'minin habiba wai najjashi asdaqaha ar rasulillahi ko li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam arba'a wato arba'a mi'ati dinar dinari 400 ya fitar an gane ya ba su wa sadakin ta ya aura ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ba babanta labari aka ce a kai fa yarka ta yi hijira tana habasha kuma yanzu an sadaki an karba mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suriki da wanda ba a yi bugun hancinsa ya san da gwarzo ne ina fata an fahimci tun bai musulunta ba akwai mutanen da ba su son ka amma sun san baka da dadi ina fata an fahimce ni sai dai su ce kai shagen musulmi saboda ya buwaye su to Allah ya kyauta sannan kuma tabbas najashi ya musulunta ko da mun dauki waɗannan ayoyin suna iya shiga karkashi hadisi ya tabbata cewa da najashi ya musulunta ina fata an fince ni dalili kuma akan wannan hadisi na Jabir dan Abdullah wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi Jabir yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla ala najashi yayi salla akan najashi fakuntu fi saffi thani aw thalith ina cikin sahu na biyu ko na uku imam al-bukhari ya fitar da shi babu man saffa saffa saffaini aw thalatha ala al-janaza sannan imam muslim ya fitar da wannan hadisin salatu al-janaza wa huwa ghaib yin sallah ga mutumin da baya nan wanda shin an yi sabani shin in baya nan babban mutum ne ana yi masa sallah in an yi masa sallah a ƙasar su Sheikh Nasiruddin Albani ya ce ba a yi don mi don saboda Najashi ya mutu ne a tsakiyar waɗanda musu san yadda ake yin sallah ba ko da buƙatar ta akwai wanda suka musulunta kenan don haka kuma musulmai ma'ana ba su mishi sallah ba don haka ba za a yi ba sai in ya zama to mutumin nan ƙasar kafirai ne ya mutu kuma ba a yi masa sallah ba ana yi masa sallah salatul ghaib wadansu malamai sun tafi cewa ana iya yi kamar hanafiya saboda akwai hadisi ya tabbata a cikin wato sahihul bukhari da sahih muslimun da abu huraira wata mata ko wani saurayi don an yi sabani imra'atun sauda a wadansu riwayi ko ko shabban ya mutu wanda yana wa masallaci hidima sai ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da daddare aka yi aikin sa ko ba haka ba bayan ya zo ce ina mutumin nan mai hidima saboda mu abinda muka duba mai hidima dole sai ya zama mutum ne mai wato kaskantaccen mutane su ne aka bar ma aikin addini kaga wannan kuma aikin banza ne ina fata an fahimce ni akwai wani mutum a ƙasar Saudiya a masallacin haramin Makka aka kama shi kuɗi ne yayi tsintuwa sai ya bada waɗannan kuɗaɗen masu yawa sai sun kai kamar dola dubu ɗari sai mutumin ya bashi wato dola dubu goma kyauta akan iyoci da ya nuna an gane ko sai mutumin ya ce ba zai karba ba aka yi aka yi da shi ya ce ba zai karba ba sai aka rika bincike akan shi sai suka ji tsoro bai yiwa mutumin da yake sharan masallaci biya da ake yi masa salari an gane albashinsa bai wuce kamar misali jaka hamsin ba ko mu ce dubu sittin ko dubu ɗari a bashi waɗannan kuɗaɗen kyauta ya ce ba zai karba ba ba gaskiya ba ne ko da suka yi bincike sai suka gano ashe babban mai kuɗi ne na ƙasar indiya yana da kamfunna kamfunna sun kai kamfani goma babban biloniya ne ashe ya zo ne saboda neman albarka ta wannan masallacin a ƙarshe da aka gane shi sai koma ƙasarsu ina fatan kun fahimce ni don haka ba wai mai hali ne ya kamata ya zo ya aikin addini saboda ya nuna ma mutane yadda ake aikin addini da masu kuɗi sun yi ƙoƙari su da adda wadata ba su bukata su je neman abinci kawai ka je ka maida wato rayuwarka ta koma cikin ibada da sai ka samu daraja mai yawa don mutane za su koyi da kai amma kullun ladan an ce shine wanda yake kowa talauci ina fata an fahimce ni mutum ba zai hana ma dan shi yin kiran sallah saboda wai an ce in mutum yana wato ladanci da talauci zai mutuwa ai bilal ko da mutu riga guda gare shi ko kaza ko kaza ko kaza ko abin da ya kama da haka wannan duk hayaniya ce waɗanda Allah ya baki masu ya kamata su yi aikin addini kuma ƙasashen mu ne ma kake ganin wani limami ma a ƙasar kuma da wai a samu wanda ya kuɗi irin nasa ina fata an fahimce ni za ka iske wani mai kuɗi ne amma kuma limami ne wani makarancin alƙur'ani ne kuma limami ne jibi isi aka rabi'u da ya mutu a Najeriya hafizan alƙur'ani wannan malami da ke Najeriya har kamfanin jirage yake da shi to nan gwa yake da kamfanin jirage kuma makarancin alƙur'ani ne to sai don haka wannan tunani ko abin ga Allah shi yake bada arziki ga wanda ya ga dama ya bisu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kana malami zai iya baka arziki kuma kana malami zai iya hana ma arziki kana jahili zai iya baka arziki kana jahili zai iya hana ma arziki amma yayi haka dan ya jarrabe kai ga mi za ka yi Allah ya gane da mu gaskiya an gane ko to dan haka dai wannan mutumin da aka zo ko wannan matar an kaita to sabani ne shin an yi mata sallah kafin a kai ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an yi mishi sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ƙara yi masa sallah kenan kaga sallah ta biyu kenan in kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi masa sallah ba ai masa sallah ba kenan sai ya zama to sallah daya to kaga wannan dai sabani ne wato na malamai dan saboda a musulunci tunda an san ana ma mutum sallah ba za su dauke shi ko kai shi ba musu masa sallah ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam magana ce ta ilmi ta malamai faktubna ma ash-shahidin Allah ka rubuta mu daga cikin masu shaida an gane ko ma'ana mun yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ka sabkar mun yadda da wannan wato mun gaskata don haka Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu in mun ɗauki a rubuta su su mala'iku za su rubuta su ko kuma dama can cikin lawil hafuzi Allah ya rubuta su amma ba su sani ba an gane ko kitaba ce ta Allah subhanahu wata'ala akwai kauniya akwai qadariyya akwai ne nau'i na kitaba daban-daban wanda wata rana in Allah ya ba mu iko za mu zo mu karanta nassoshi da ayoyi da suke bayani akan wannan Allah subhanahu wata'ala ce wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana min al-haq wa natma'u an yudkhilana rabbuna muna fatan Allah ya shigar da mu ma'al qaumi salihin tare da mutane na gari an gane ko ma'ana duk mutumin da yake son ya zamanto cikin mutane na gari sai ya yi aiki irin na mutane na gari sai ya ɗauki salo na magana irin na mutane na gari bai yiwuwa kana son ka zamanto salihi kuma baka mu'amala da salihai baka aiki irin na salihai dole sai ka yi tasiri da mutanen da kake zama tare da su kuma waɗanda kake ɗauka wani abu su ne zaka koyi da su wanda ya ɗauki ɗan ƙwallo wani abu da wa yake koyi da ɗan ƙwallo yake koyi wanda ya ɗauki mawaƙi wani abu da wa yake koyi da mawaƙi wanda ya ɗauki bature wani abu da wa yake koyi wanda ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama mai kima mai daraja da zai koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da haka ka bar koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yi koyi da turawa kuma ka ce kana ganin kima annabi ya kamata mu sama alamar tambaya as-salihin kalima ce wadda malaman tafsiri suka yi sabani wajen fassararta mutane na gari waɗansu malamai suka ce as-salihin ana nufin wani lokaci annabawa tunda annabi wato Yusuf ya ce rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to kaga annabiyyu a'la martabatan min as-salih to ya zai shi ce Allah ya sanya shi daga cikin salihai shi yasa wadansu malamai suka ce tana nufin annabawa wani lokaci tana nufin mutane na gari wadansu malamai suka ce a'a da annabawa da kowa wato suna daga cikin salihina sai dai shi kasancewa wani salihi ne wani yana saman wani kenan wa alhiqni bis salihina wato yana nufin martaba mafi girma tun da shi annabi ne amma dai da mai karamin da karamin musulmi da na baya baya da mai da wanda asama duk dai cikin salihina ne an gane ko domin suna aikata aiki na gari Allah ya gane da mu sai Allah ce fa asabahumullah
fa asabahumullah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha وذلك جزاء المحسنين bayan sun faɗi wannan magana da shaidar da suka yi fa asabahumullahu sai Allah ya sakanka musu kai hankali da sa'un ne ba da sinun bane kakkace fa asabahumullahu kamar da muka saba sa'un daban sinun daban an gane fa asabahumullahu sai Allah ya sakanka musu an gane ko bima qalu dan saboda abin da suka faɗa kalima ta as-sawab waɗansu suka ce ai ba ta zuwa sai wajen mi sai wajen alkhairi don nan an ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko ba haka ba amma ba gaskiya bane kalima ta sawab tana iya zuwa cikin alkhairi tana iya zuwa cikin sharri ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut kaga wannan ba wajen alkhairi bane hal suwiba al-kuffaru ma kanu yaf'aluna suwiba an kace an gane ko da haka wannan tana nuna cewa hawazin sharri tana zuwa amma in muka dauka musamman a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wataala ce fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun to kaga fa asabakum sai Allah ya saka ka muku ghamman bi ghammin bakin ciki saboda bakin ciki an gane waɗansu malamai sun ɗauki ba'un sababiyya waɗansu malamai sun ɗauki ba'un ai wato ala fa asabakum ghamman bi ghammin ai ala ghammin bakin ciki akan bakin ciki na waɗansu abubuwa da suka faru a ranar Uhud amma waɗansu sun yi suka akan wannan aya suka ce a to fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum an kaci a to ya za a za a saka bakin ciki kuma a ce wato likai la tahzanu kuma kakkai bakin ciki kenan alqur'ani yayi tanaqudi a gurguje tun da ba akan wannan aya muke ba waɗansu malamai suka ce fa asabakum ghamman bi ghammin yana da alaka ne wala qad afa ankum an gane ko likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ya yafe ku da ku yi makin ciki waɗansu malamai suka ce a'a wato nan Allah subhanahu wataala likai la tahzanu ala ma fatakum an gane ko dan kakku yi bakin ciki akan abin da ya same ku nan uhudu saboda in musiba ta shafe ka to in karama ta zo ko ba haka ba ai ba ka jin ciwo me yasa ake kan mutum wato barikin soja ya koyar da ake aikin soja me yasa bahaushe yace kaza ba dan ba ta son danta bane take taka shi za a koya ma wahala dan ka zan wani abu gobe amma in ba a baka wahala ba sai ka lalace ka zan dan mamma ka zan dan hajiya ka zan dan unguwa ka zan dan garinku ka zan dan kasakku ka zan kihin rijiya ka zan lalatacce ƙarshe kuma ka zamanto gaba wadda ba ta da amfani cikin al'umma rubabba ina fata an fahimce ni to shi yasa Allah ce ya ba su wahala wato awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum sannan kuma an yi haka wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kaga in an saba musu da kashe mutane ba za su yi bakin ciki ba gobe dan an kashe musu wadansu an fahimta wadansu malamai kuma suka ce a'a ita likai lakin nan lamun kin nan mahzufa ce ai likai tahzanu ala ma fatakum wa ma asabakum duka lamun kin wato sila ce kamar yadda yake zuwa a cikin alqur'ani sai ya zamanto wato an sakanka musu dai don saboda su yi bakin ciki an gane ko shi bakin cikin nan tadribi ne za a saka kuka don saboda gobe ka san irin abin da ya dace dan haka dai duk inda ta kai ka kawo fa asabahum shina iya zuwa cikin alkhairi shina iya zuwa cikin sharri bima qalu dan abin da suka faɗa sai karamiya suka ce to kaji ashe da mutun ya faɗi kalima ta imani zai shiga aljanna ina fatan kun fahimce ni to kaga wato tunda an ce fa asabahum Allah bima qalu menene bima qalu dan saboda abin da suka faɗa ni Allah ya saka ka musu jannatin an ba su aljanna suka ce dan haka ko baka yi sallah ba baka yi aikin komai ba aljanna zaka don an ce bima qalu an gane ko to dan haka malamai sun yi musu raddi akan waɗansu abubuwa daban-daban ayoyi da malamai suka kawo na farko in ka duba a cikin suratul baqara Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir التي وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم نم منكم أنا نهم سو مسلمين دومين ما أي تاريد كسوكو باوي أنا بنت سنة تعالي دكو باء يحلفون بالله إنهم لمنكم سنة في اللي سنة إيماني إيمانكم إيمان an gane ko da haka dai babu hujja ka cewa bima qalu game da abin da suka faɗa faɗa ta isa ta sa mutum a cikin aljanna amma an yi sabani mutumin da ya kalmar shahada bai sallah ya mutu kafiri ne ko musulmi ne to kaga wannan matsala ce wadda za ta kai mu ga wajen can tariku salati da kuma mutumin da bai samu damar yin sallah ba waɗansu malamai suna ganin cewa mutumin da yayi kalmar shahada bai sallah yana nan matsayin musulmi amma mai sabo sai dai in an zo wajen za a neme shi tuba in bai sallah ba bayan kwana uku za a kashe to in an kashe shi malamai suka sabari an kashe shi ne matsayin yayi ridda ko an katse shi matsayin haji shekul islam ibn tamiya ce wannan magana ba ta da fa'ida yau shi mutum zai kin yin sallah har a kashe shi kuma ai mai tunanin musulunci domin yin arwalla da yin ruku'i da sallah ba shi da mai sauki ba ya yadda a kashe shi kuma har ai zancan cewa wannan mutumin musulmi ne yace shi ne bai fahimci wannan qadiyya ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi akan wani mutum wanda ya kasance kafin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kashe mutum 99 an gane ko sai ya zo wajen neman tuba da ya zo sai ya ce a gaya mishi wato babban malami mafi sani a wannan yankin nasu sai aka nuna mishi wannan malamin ya zo mashi tambaya da ya tambaye shi ce to na kashe rai 99 ina da tuba yace baka da tuba ina da takobi sai ya fille kan malam ya ƙara yayi ɗari bayan ya kashe sai ce a nuna mishi wani malami aka gaya mishi ya je yayi tambaya sai malamin ya ce mai lalle tabbas da tuba wa man yahulu wa man yahulu bainaka wa bainas tauba wani na isa sai malamin ya ce mai to yanzu ka tafi ka bar wannan ƙasa da kai wannan banda kaga ashe ƙasa tana da tasiri ka tura ɗanka turai ba tare da muraƙaba ba ya je yayi karatu ko ƴarka ba tare da muraƙaba ba ƙasar kafirai akwai matsala ka bar wannan ƙasa ka je ka koma wuri kaza ka tuba bayan mutumin nan ya kama tafiya hatta idza nasafa at-tariq sai da kai tsakiya hanya atahu al-maut sai mutuwa ta zo masa fahtasamat fihi mala'ikatun rahma wa mala'ikatul azab da mala'ikun azaba da mala'ikun rahama sai suka yi jayayya suna so kowane yana cewa nashi ne fa qalat mala'ikatur rahma mala'ikun rahma suka ce da mala'ikun azaba jaa ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ya zo yana mai tuba ya fuskanto da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa qalat mala'ikat wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qat bai aikata alkhairi ko guda ba a riwaya ta bukhari sai Allah subhanahu wataala ya tura mala'iki a cikin sura ta dan adam wanda mun yi bayani akan shi yana yiwa fa auha Allahu ila hadhihi taqarrubi sai Allah ya wahayi zuwa ga ƙasa waccan yace ki kusanto wa auha ila hadhihi an taba'idi Allah ce waccan ƙasa ita ko ki nisanta wanda ya kamata a ce wanda ya baro din nan kidan wacce an kace ta kusanto in Allah ya musu umurni za su aikata qalata ataina qa'iina da dan Qur'ani shin fado mu ne ce mu da mun yi kaza mun yi kaza aka ce sai ya zamanto wanda ya huce da wannan shibran taki guda ne kawai ya zamanto yafi sai Allah ce mala'ikun rahama su dauke shi ina fatan kun fahimta to kaga lam ya'mal khairan qattu bai taba aikata alkhairi ba suka ce to kaga wanda bai sallah kenan in dai yayi yarda shi musulmi ne za a yi wadan suka ce a'a shi wannan ya tafi da niyya inda ya samu ikon yin sallar da zai yi kaga bai zama to dai da wanda bai yin sallah ba ina fata an fahimce ni har yanzu in muka duba akwai hadisi na Abi Sa'id al-Khudri wanda muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim ya surwaito shi hadisi ne mai tsawo na ranar tashin alkiyama amma mawdi'u الاستشهاد فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط Allah zai fitar da waɗansu mutane daga cikin wuta waɗanda ba su taɓa aikata alkhairi ba to kaga kenan in ba su taɓa aikata alkhairi ba tariku salatu ai tana yiwa aikata waɗansu ayyuka waɗansu malamai suka ce na abin da ake nufi irin waɗancan mutanen ne masu uzuri waɗanda sun tuba amma ba su samu dama aikata aikin alkhairi ba ina fata an fahimce ni to ka haka da kaga dan haka dai akwai sabani mai yawa tsakankanin malamai kan wanda ya bar sallah amma ka kaɗo kan maka ka mutu kafiri saboda ka daina yin sallah ka zo mala'ikin mutuwa ya iske ka kai aikin banza in mun ɗauki cewa kafiri ne ba za a yi masa sallah ba in kuma mun ɗauki cewa musulmi ne mai sako za a yi masa sallah sannan kuma zancen gado in mun ɗauki kafiri na babu gado tsakanin kafiri da musulmi in kuma mun ɗauki cewa musulmi ne akwai gado to amma ko da ɗa bai sallah inda yana da dukiya baban shi kuma talaka ne an ka ce ai ɗanka bai sallah kafiri ne ce a'a ku ɗaukan muna wancan mazhaba mu samu dukiya ina fata an fahimce ni ko ba haka bane wai ba wanda zai yarda tun da an san harkar kuɗi ce sai dai mai to Allah ya kyauta an gane ko to dan haka dai fa asabahum Allah bima qalu kun ji sabanin da malamai suka yi akan shin mutumin da bai aikata alkhairi ba ko so daya shin yana iya zamantowa daga cikin waɗanda suke musulmai ko ko waɗanda ba su kasance musulmai ba to amma dai abinda ake ciki wato shi imamu ahmad ya sai cewa duk wanda bai sallama musulmi bane fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din to in ko ba su yin sallah laysu bi ikhwanukum fid din sabani ne na mas'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam an gane ko sai dai sallan nan abu ce mai muhimmanci dole ne a kama ta ya ku ɗan uwa musulmi hadisi ya tabbata daga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu an wanda imamun nisa'i da imamu tabrani su suka fitar imamu tabrani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir sannan kuma da sauran littattafan hadisi malamai sun kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu wato as-sala abu na farko wanda za a yi mabawa hisabi da shi ranar tashin alkiyama shine ni sallah wa awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima'i abu na farko wanda za a yi mahu mutane hukunci a cikin shi shine ni shine wato jini to anan ina son in ja hankalin mu na farko mun kawo hadisin da yace mala'iku za su yi jayayya to za ka ji wani ɗan ƙur'ani ya ce to ka ji wai hadisi wai an ce wai mala'iku waɗanda wai an wai mala'iku wai a ce suna jayayya abu sai ka ce tasha a wannan ka jahilci alƙur'ani ne an gane ko saboda muna so irin waɗannan abubuwan mu kafa hujjar akan su da yau na farko mala'iku ka ce kamar ba za su ba za su yi jayayya ba Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alƙur'ani ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun kaga ban kasance ina da labari ba idh yahtasimun lokacin da suke jayayya to wace irin jayayya suke su wadannan mala'ikun tun da kace hadisi ƙarya ne su sannan sun tattauna da Allah ko ba haka ba wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim da su da waye suke magana dan haka zan san karyatar da hadisai wani bi wani lokacin saboda jin dadin su ne to anan kuma wanga hadisin sai su karyata shi ce to a wai an ce abu na farko wanda za a yi mutum bawa an gane hisabi da shi ita ce sallah sannan kuma yanzu an dawo an ce kuma abu na farko wanda za a yi wa mutane hukunci da shi an gane ko shine wato mai ke suna jini to wanne ne za a fara shi da ranar tashi alkiyama kaga alqur'ani yayi ƙarya ina fata an fahimce ni to amma dai kafin mu zo mu yi bayanin wannan akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wato awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi kaga nan daga cikin aikin shi ya fassara abin da ake nufi wancan ko ma yuqda na haƙoƙin mutane ne ina fatan an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in salahat faqad aflaha wa anjah in dai sallah ta yi kyau to ya tsira ya rabauta wa in fasadat in ko sallah ta ɓaci faqad khaba wa khasira ya yi hasara ya taɓe an gane ko an amaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in taqasa min fariida in ko farillai busu cika ba qala rabbu Allah yace unzuru hal li abdi min tatawwu ku diba in bawa yana da tatawwi nafila fayukmalu biha man taqasa min al fariida sai a cika abin da ya ragu na farilla thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik sannan sauran aikin shi ya kasance a haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce a cikin al-jami'u saghir Sheikh Nasiruddin Albani ya ingantar da shi sannan akwai riwaya ta Anas fa in salahat salaha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali da zaran sallah ba ta yi kyau ba komai ya lalace to anan kafin mu shiga wajen raddi yanzu misali waɗanda ba sa sallah kaga nan an ce da zaran ba kai komai sai an bincika waɗanda ba su sallah ko da mun kaddanta mun ɗauke su a mazhabu su waɗanda suka ɗauke cewa su musulmai ne kaga sun samu matsala tunda an ce in babu fasa da sa'iru amalihi aikin ka ya ɓaci komai sai an bincika ashe ita sallah matsayin ne sai fa sai take in kana buƙatar takarda da za baka damar da ka zo a buɗe ma hanya sai ka gyara sallah da kyau wanda bai sallah shi yanzu mun kare shi ina ga masu sallah ba su iya fatiha ba kana da shekara arba'in hamsin sittin saba'in baka iya alhamdu ba amma ka iya komai na duniya in ka je mi zaka ce ma Allah mun ji an ba kai profesa ne a tarihi kai profesa ne a turanci kai profesa ne a faransanci kai profesa ne a siyasa kai profesa ne na kere-kere duk ma ilimin da za ka yi da duniya duka gaba ɗaya ka yi amma in baka iya fatiha ba kai jahili ne a cikin addinin musulunci sannan kai baka san ubangijinka ba ai kai ne mafi zama jahili a duniya wanda bai san Allah ba shine jahili don haka dole sai mun yi hattara da wannan raddi kuma ga waɗanda suke cewa wai yanzu an ce awwalu ma wato ma yuhasibu bil abdu as-sala nan hisabin da za a yi maka wanko ko al-qada hukunci tsakankaninka da kai da wasu kuma nan al-awwaliyya muqayyada ce awwalu fi sala nan ibada nan ko hukunci ne da bambanci su ana iya ai hukunci na farko cikin sallah sannan a dawo ai hukunci na tsakankaninka da kai da mutane fil mazalim kenan to sai ne kuma awwaliyya akwai muqayyada a cikin alkur'ani annabi musa alaihi salam ya ce wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani a ce annabi musa shine farkon masu imani ba shine farkon masu imani ba aya tana cikin suratul araf ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين to annabi Musa shine farkon da ya imani ina kai da annabi Adam ina kai da annabi Nuhu ina kai da sauran mutanen da suka gabace shi kaga wannan yana ka awwalul mu'minina fi zamani a cikin mutane na ma'anacin al'ummata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai ko ba haka bane qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina shin shine farkon musulmai duk duniya shine annabin karshe na karshen zamani ko ba haka bane wa khataman nabiyyin ana nufin ni ne na farko a cikin al'ummata don haka awwaliya ce muqayyada kar ka zo in baka san abu ba ka ka karyata abin da baka da ilimi akan sa Allah ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi Allah shi mu tsari fa atabahum Allah bima qalu jannatin dan saboda abin da suka faɗa mun ce faɗan nan ba zai isa ba sai an yi imani a cikin zuciya domin faɗar abin da baka yi imani da shi ba ƙarya ne munafinci ne bai yi ba sai ka yi imani da zuciya ka faɗa da harshenka ka yi aiki an gani to sannan zaka samun jannatin aljanna daban-daban ta jirimin tahtiha al-anhar waɗanda ƙoranmu suke gudana ƙarƙashin su in mun ce aljanna mun faɗe su suratul rahman ta yi bayanin su manya-manyan aljanna guda hudu ne amma suna da benaye daban-daban ko ba haka bane wali man khafa maqama rabbih jannatani daga baya ce wa min dunihima jannatani kaji hudu kenan ko ba haka ba to amma benayen su za su bambanta sannan kuma tajrimin tahtiha al-anhar Allah ya bayyana su a cikin suratul muhammad khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta har abada ba za su fita ba an gane ko Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin su wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon al muhsinin masu kyautatawa a cikin suratul luqman Allah subhanahu wa ta'ala yace wato hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun kaga al muhsinin Allah ya fassara su alladhina yuqimuna as-salata masu tsaye da sallah wa yu'tuna az-zakata su ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun sannan sun yi imani da tashin alkiyama ina fata an fahimce ni al muhsinin sune waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kaunar su an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake alladhina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين in kana son ku kulla soyayya tsakaninka da kai da Allah to ka je da zaka yi sannan masu ihsanin nan Allah ya yi alƙawalin za su samu babbar daraja ranar tashin alkiyama lilladina ahsanul husna wa ziyada an gane alhusna suna da aljanna wa ziyada da ƙari za su ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutawatirai sannan kuma Allah ce masu kyautata wannan tun dan nan duniya za su yi daɗi lilladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana an gane ko tun da nan duniya za su samu mai kyau ba wai in ka kyautata ba sai lahira a'a nan ma duniya Allah subhanahu wataala zai baka abubuwa masu daɗi Allah zai baka kyakkyawar rayuwa ya baka wadatar zuci ya baka ƴaƴa masu albarka ya bar maka ambato nagari bayan ka mutu hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab wanda ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih Muslim hadisi ne mai tsawo wanda Jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil ihsan ka bani labari mi ake nufi da kyautatawa qala al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara shine ihsan muhsinin kenan ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah amma in kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka kenan wannan yasa kenan sai ka shiga cikin tsoro ko ba ka bane ka shiga cikin sauna to wannan shine kyautatawa kyautatawa kuma tsakaninka da Allah kai ibada irin yadda Allah ce tsakaninka kuma da kai da mutane ka kyautata musu irin yadda Allah subhanahu wataala ya umurce ka har yanzu akwai hadisi na Shaddad bin Aus wanda yana cikin sahih Muslim Imam Tirmidhi ya kawo shi da Imam Abu Dawuda da Imam Nisa'i da Imam Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta an gane ko ko ya wajabta ko ya yi umarni da kyautatawa fi kulli shay'in a cikin komai ko ala kulli shay a cikin komai cikin komai akwai kyautatawa magana akwai kyautatawa cikin ta lafuzan da za su fito bakin ka ko ba haka nan bane wa qulu lin nasi husna ko hasanan aw taqra'a a cikin magana akwai kyautatawa a cikin tafiya akwai kyautatawa mu'amala da makwabci akwai kyautatawa mu'amala da iyaye akwai kyautatawa mu'amala da matanka akwai kyautatawa mu'amala da malamanka akwai kyautatawa mu'amala da kafirai akwai kyautatawa mu'amala da halittu gaba daya dabbobi a kyautata musu ina fata an fahimce da ba turawa da suka kirkiro da wai kare haƙƙin dabbobi ba su wanda ya kirkira makamin nukiliya kuma ya kirkiro wai kare haƙƙin ɗan adam kai wanda ya abin da ya hallaka duniya gaba ɗaya kuma ya kirkiro kare haƙƙin dabbobi to kare kafin ka fara kare haƙƙin dabbobi ka fara kare haƙƙin mutane ko ba haka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ne ya nuna cewa wannan shi ne sakamako da zamu tsini sakamako su ana tafiya da lahira shari yace ahsin ila nasi tastahbib qulubahum fa talama istahbada al-insan ihsanu ahsin ila nasi ka kyautata ma mutane tastahbib qulubahum za ka mayar da zukatun su bayan su bika ma'ana zukatun su za su yi tsina su bika fa talama istahbada al-insan ihsanu so da yawa kyautata wa kamar da adam ba ko ba haka bane yana ganin gaskiya amma ya yadda ya fi ƙarya saboda kyautata da ake masa wannan shirme ne wanda ya kyautata ma ya gabata da kyautata mai amma wuri guda ba za ka kyautata masa ba sai wajen sai wajen sabon Allah domin duk kyautata wanda zai ba mai kai wanda Allah ya ba ba shi ne halicce ne ba ba zai iya hana maka ci ba ba zai iya hana maka sha ba ya yi maka alkhairi sai ka gode amma abin da yake sabon Allah sai ka ce a'a to haka ne ake kira samun cikin kanka kana malamin mutum yana taimaka ba yau da gobe yau da gobe son yake sai ya mamaye ka karshe ko sai son yake ka son shi kaga wannan ba gaskiya bane ina fata ku ce mutum ya taimaka maka lalle ya taimaka ba mai gidan ka ne alaji ne ya taimaka ba ka ka dalili ko kana yawo ko hanyar kusa da kai ka samu laka ko abin da kuma laka ko dan siyasa ne ya taimaka ba bayan ka fito kuma in ka kare Allah in ka kare aikin ka ko su ko duk mafi yawanci mutanen yanzu in ka suna yawan yi maka alkhairi to bi ka suna so su kama kuɗi sai sati sati kamar yadda wawayen mata sai kaga ana masa kyauta a ma'aikata ko namiji na masa kyauta suka ce ita wallahi tana jin kunyan wannan bawa Allah wai ta rasa abin da za ta biya shi wai ma'ana kenan yanzu ni za ka biya shi shine ka ba da kanka sannan ka biya shi kaga wannan ai lalaci ina fata an kunce ni hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imran ibn Husayn ya rawaito shi a gare ko wanda Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da Abu Dawud da Sayyid da wanda Abu Dawud da wanda da sunan sannan kuma da Imam Tabrani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah tabaraka wa ta'ala ba a yi wa wani mutum biyayya a cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kowane mishi domin bai kai Allah kima ba mun fahimta mai afsari ya kawo wannan yace hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa daga cikin mutane suke ikhlasi suke mai ahadari ya ce a'a shine alancewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata ku ce da da mun fahimta ba sai da mutane suna cewa mai ahadari sai muka ce a to ai wannan hadisi ne daga bayan da suka kuma gana gano cewa ai shi mai ahadari cewa ya domin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mai ahalariya barra kai kuma kai da kace mai ahalariya ce kai hasara da kanka kai mai ahalariya kai dan haka dai ba yadda za a yi duk yadda mutum ya kyautata ma ka saba ma Allah ka bi shi wanda ya kai ka kai ba ta kawo in mutum ya kyautata ma abokin ka shugaban menene harkokin ku san wane ne wane ne siyasa kuke kuke yi harkokin ku ne malami ne wani ya taimaka ma yayi ma kaza yayi ma kaza a ba biyayya ba ce kuma ba musulunci bane ka saba ma Allah kai biyayya wanda in kai haka ba musulunci duk abin da wani ne ma duniya bai kai Allah ya halitta duk abin da ba ka hatta da abin da ya baka Allah ya halice shi kuma shi ba zai iya kawo ka duniya ba zai iya ma nan mutum da Allah subhanahu wataala ya ba shi kana iya samun tambacin shi wanda zai yi ma fiye ma da abin da ya maka to amma kana samun tambacin Allah madadin Allah ba za ka samu ba to amma dole sai an yi hasara dan ka zama to ka jingina da wani baka dogara ga Allah ba ko kai yanzu akwai mai gida da ka to ka samu matsala a rayuwarka Allah shi mu da والذين كفروا
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
والذين كفروا والنواو واو الاستئناف كما واو العطف in an ce wawul istinafi ita ce wanda take nuna magana wato ta yanke an shiga wata sabuwa ba wai wannan magana tana haɗe da wani sababu fi ishtiraki ba don an ce fa asabahum Allahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinina to an ka ce wallazina kafaru sai ka ce su ko waɗanda na kafirta ba zo ba ka cewa wallazina kafaru da waɗanda suka kafirta don waɗanda suka kafirta Allah bai yi alƙawarin juna su aljanna ba ko ba haka ba wanda ya kafirta babu shi ba babu aljanna in ina fatan kun fahimce ni inna kum man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihim janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar walladheena kafaru wa lam suka kafirta wa kadzabu bi ayatina suka qaryatar da ayoyin mu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na shari'a ma'ana ayoyin da Allah turo manzanni da su ko kuma suka qaryatar da ayoyin Allah al-kauniyya bayan sun san Allah subhanahu wa ta'ala shi alikin mai da kai ga abu ya fito gare ku baro baro kuma sun je sun bauta ma wani Allah ka kan ya a aikace ma kana lil mushrikina an ya'budu musaka wa sajira Allah shahidina ala anfusihim bil kufri kaga ba suna shaida bane suna ganin akan gaskiya suke amma aikin da suke yi na kafirci ina fata an bace don haka dai kafirai sun kare da ayoyin Allah ash-shar'iyya sannan sun kare da ayoyin Allah al-kauniyya Allah ta dole ulaika ashabul jahim wadannan su ne ma'abuta wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari da wuta wannan aya da masu hadda al-Qur'ani irin ta kala biyu ce a cikin suratul Ma'ida akwai walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ننقوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أنا لما والله كي هكرا إن كان سن كتبوا حكومة وآية كنا جبا مسمى أنا صلى بالنسبة ولد يقول القرآن يبيك أي طيب ذكاري صدق ولا هذا الشيء لا ولا كلمة إن فتحت an gane ko illar da tafsa kuma Allah ya sanya cikin wuta shine kafirci yace wallazina kafaru su ko wadanda suka yi imani ne sai su aljanna wato bi wato abin nan saboda imani su domin sun ce amanna billahi ko ba haka ba ko ko saboda ihsani wa zalika jazaa'ul muhsinina shi yasa aka sanya su aljanna dan haka alqur'ani bai faɗin wato wani abu ke faɗi sifa aiki aikin nan shine da yasa ka samu aljanna innal abrara lafi na'im wa innal fujjara
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
waɗansu da suke so su yi suka a cikin alƙur'ani sai suna cewa ayoyi da suka maimaita a cikin alƙur'ani takrar ne hashun ne la fa'ida ta kulli ma'ana abu ne wanda bai da fa'ida kamar yanzu wannan aya da muka karanta wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim to dan me kuma yanzu aka dawo aka ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim menene fa'idar takrar wanga takraru to sai malamai suka yi mazhaba guda biyu mazhaba ta farko wannan ba takraru bane can ana maganar mushrikai ne waɗanda sun kafirce an gane ko wala yajmannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ko ta'dilu aqrabu littaqwa haka zo aka yi alladina amanu salihati lahum masdaqun sannan ko walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina nan ko ana siyakin ahlul kitabi waɗanda suka yi imani wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qaumi as-salihin fa asabahum Allah bima qala qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga zancan mushrikai da kafirai na ahlul kitabi ba dai bane ko da sun yi ishtiraki wajen shirka da kafirci amma dai ba mutane ne dai ba kaga siyakin nan ya canza musu yakin can yana da kyau mutum ya fahimci wannan wannan kuma da suka ce a ai ba matsala bane kamar yanzu kuma ayi ala da rabbuka wa tukaddiba cikin suratul rahman da wailin yawma idil lil mukaththibina dan ma ayi sabani wannan suka ce a ai takrar ne asali an gane wato ayat da kuma yake da hadabu da kuma da suka ce a ba haka nan bane ai duk an da faɗi wata ni'ima sai a canza a kawo wata ni'ima da wata ta ce fage ayi ala da su kuma su fadi ba wannan ma'ana kawo ana ta fara da wannan to in mun dauki cewa ma'anar ta bambanta babu matsala in mun dauki cewa ma mai da tawa aka yi ai shi mai mai tawa yana da cikin abin da ke tabbatar da ilimi larabawa suke cewa wa bi takrar yata'allamu al-hima duk da jahili ana yawan mai mai tawa sai gani in ko kana so ka gane wannan bari mai jaki wanda adda jaki sun je gona an kare aiki ya hanyar shi da ya yi fiskis da ya kare mai shi gida gida ko da aka zafi a shi gida ya an kai ya gane hanya bitakra ya ta'allamu al-hima da haka ko wanda ba su so daya sai an maimaita musu an maimaita musu an maimaita musu Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum kada ku haramta ma kanku abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ketare iyaka kenan wannan ya kamata mutum ya tsaya baki inda aka tsayar da shi akwai riwayoyi da suke nuna wato abin nan asbabun nuzul na wannan aya akwai riwaya daga ibnu abbas wanda yake cewa wannan aya ta sabka a cikin waɗansu matasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce naqta'u madakirana za mu yanke wato al'aurun nan mu wa natruku shahawati dunya mu bar shawa ta duniya wa nasihu fil ard sannan mu yi tafiya a bayan ƙasa mu ta yawo muna ibada kama yaf'alu ruhban kamar yadda ar-ruhban suke aikatawa wato abin da masu ibada daga cikin kiristoci fa balaga fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi alaihi wasallam sai wannan labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa gare su fa zakara lahum dhalik sai ya ba su labarin abin da yaji fa qalu na'am suka ce eh haka nan ne fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da abin da Allah tabbata a gare shi ce da su lakinni asum sai dai ni ina azumi wa uftiru kuma ina buɗe baki a wani lokaci kenan ba na yin azumi wa usalli ina wato sallah wa anamu kuma wani lokaci in yi bacci wa an ki'un nisa ina auren mata faman akhadha bi sunnati fa huwa minni duk wanda ya rike sunnata yana tare da ni ko ba haka ba wa man lam ya'khudh bi sunnati fa laysa minni wanda kuma duk bai riko da sunnata ba bai tare da ni rawahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya ruwaito shi wannan riwaya munqati'a ce akwai yankewa ba ta tabbata ba amma akwai hadisi daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha wanda yana cikin sahih al-Bukhari da cikin sahih Muslim wanda yake shahada gare ta an gane ko da bai zama to shine sababin nuzul ba an gane ko wato Aisha take cewa radiyallahu anha anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadansu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amali sun tambayi sashen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aikinsa fi sirri a boye yayin rayuwa ka san kullu ana so a san rayuwar babban mutum in mutum yayi fice kullu ana so a san yayi rayuwa fa qala ba'dhum sashin su yace to ni tunda na ji yadda yake rayuwa la akulu lahama na rina cin nama kamar yadda wasu suke cewa wai cin nama azaba ne Allah ya ce maka ya halatta maka ci abu ka ce azaba ne ni ne azabta azaba wa qala ba'dhum la atazawwaju nisa wani yace to ni bazan yi aure ba domin mata suna shagaltar da mutum lalura ta safe daban ta rana daban ta dare daban tafsir daban wannan daban haka ta cewa ya kamata a ce Allah a sauka maka wa qala ba'dhum la anamu ala firashin wani yace bazan sake kwanciya ba akan shimfida bai son wato shimfida ya fi son ya kwanta wato a kas fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan labari ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma balu aqwalin menene ya shafi wasu mutane ko menene wato halin wasu mutane ya kulu ahaduhum ko me ya same su ɗaya daga cikin su yana cewa kaza wa kaza irin abin da ya gabata shine kaza wa kaza lakin ni asumu sai dai ni ina azumi wa usiru ina buɗe baki wa anamu ina bacci ina kwana wa aqumu sannan ina tsayuwa tsayuwar dare ba a tashi tsaye ba haka wa akulu lahma sannan ina cin nama a wani lokaci wa atazawwaju nisa ina auren mata ina fata an fahimce ni fa man raghiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kama sunnata bai tare da ni wannan hadisi hadisi ne na Anas ina fata an fahimce ni Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar sun fitar da shi Sheikh Ahmad Shakir yake cewa Ibn Hibban ma ya fitar da shi don haka wannan yana nuna cewa mutum bai dace ba yayi azarbadiya ya shiga gaba ya wuce gona da iri cikin irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta maka in Allah ya halatta ma to bai son ka zo ka haramta wani abu ka ce a'a ni ba ni kaza ba ni kaza daga nan da kiristoci suka bace suka haramta maka su aure suka koma zina suka kan haramta maka su aure suka koma liwadi ina fata an fahimce ni kaga wannan kuskure ne a'a abin da Allah ya halatta kawai kai in ba ka amfani da shi ka bari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a kas ku ku shiga gaba ku tsaya inda an tafi in Allah ya halatta abu ya fi ka sanin dalilin da yasa ya halatta shi an gane ko kirk yahudawa sun karya sun harka da wasu abubuwa suka ce ai cikin littafin su Allah ya a'a kullu tahani kana halil li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurah qul fa'tu bit-taurah fatluha in kuntum sadiqin faman iftara ala Allah al-kadhiba min ba'd dhalika fa ulaika hum zalimun sanna Allah ya yi hadi wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litakfuru ala Allah al-kadhib kakka ce wannan abu da Allah halitta ka zo kai da kanka ka zanna ka ce kaza haram ka ce kaza halal kamar da jahilai suke bada fatawa a zamanin duk abin da ake so ta gaji ake halal haram ina aya babu ana kamar fara ana shashayi ana halattawa ana haramtawa kai ba kai karatu ba baka ji wata fatawa ba baka samu fatawa ingantacciya ba ka je ka haramta ko halatta ko malami bai da izinin ya halatta ya haramta sai ya samu dalili ingantacce amma ina yanzu fatawa ko ina ana ba su kasashen musulmai an nuna mini lokaci yayi kuma wadannan ayoyi za su samu dubun bayani ba za mu dakata sai zuwa gobe Allah ya kai mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya faɗa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh